الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الثلاثة sha biyu ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun nahau daga littafin mulhatul i'rabi wa sinhatul adabi ta al'imam al-haririyu rahimahullahu ta'ala za mu tashi baiti na saba'in da bakwai mala yake cewa wa kullu jam'in fihi ta'un za'ida farfa'ahu bidhammi ka raf'i hamida wa nasbuhu wa jarruhu bil kasri نحو كفيت المسلمين شري وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب فاسمع مقالي واتبع صوابي تو wannan sabon babi ne الإمام الحريري رحمه الله تعالى يقول له يسا ميسونا باب الجمع المؤنث السالم bayan ya gama bayani kan abin da ya shafi wato alkalimatu kalmomi waɗanda ake wa li'irabi bil harakat to sai ya dawo kuma yana bayani akan kalmomi waɗanda ake yi musu li'irabi bil huruf niyaba akan alharakat an yi almusanna ko kuma an yi al'asma'u sitta an yi ainihin almusanna haka an yi jam'ul muzakkar asali da sauransu to yanzu kuma za a ɗora da jam'ul al-mu'annasi jam'ul mu'annasi Assalim. To shi ba kamar jam'ul muzakkar Assalim ba ne, illa dalilin da ya sa shi ma bai cika ɓangarorin la'irabi na harkata ɗin guda uku gaba ɗaya ba. Za ga abubuwa biyu kawai yake ɗauka, ko dai rufa ko wasali ƙasa, jarra kenan. Baya ɗaukar fata ballantana nasuwa. To, sai ya fara da ta'arifinsa kamar yadda ya saba. Ya ce wa kullu jam'in duk wani suna na jam'i fihi a cikinsa ta'un aka samu ta'un tabbatacciya wadda ta tabbata a cikinsa za'ida, amma ya zanta ƙari ce, ƙara ta aka yi, ba ta cikin alhuruful asaliya. to sai ka ganta ma'ana da za ka cire ta to kalmar ba za ta lalace ba to wannan kamar ta'arifi na ya yi nashi wato kamar kayan mai tambaya karamaka lahu menene ta'arifin wannan jam'i sai ce maka a duk wani jam'i da za a samu ta'un ta ziyada da akwai abin da ya kamata ya ƙara shi ne wa alif don ba tawon ɗaya ake bukata ba ana bukatar alif to tarifin da ya shahara a wurin malamai na nahau duk da ba shi ne kuma ingantacce ba amma shi ne mafi yawa ƙananan ɗalibai masu karatun nahau shi suke cin karo da shi kuma mafi yawa shi ake karantarwa a makarantu shi ne suna cewa jam'ul mu'annafi salim هو كل اسم دل على أكثر من اثنتين مع سلامة مفرده وزيادة ألف وتاء في آخره to wannan shine tarifi wanda yake mai yawo ma'ana jam'ul mu'annas as-salim duk wani suna da ya haura biyu sannan kuma mafuradinsa ya kubuta daga canji ba a canza haruffansa ba ba a canza ainihin shakalinsa ba wasali sannan aka ƙara mai alif kuma aka ƙara masa ta'un a ƙarshensa to sai suka ce wannan shi ake kira da jam'ul mu'annas salim zai kawo misali nan gaba kamar misali ka ce hindatun ka gani in ka duba ƙarshe za ka ga ta'un maftuha sannan kuma za ka ga alif to ƙara su aka yi asalinsa hindun haga ha'un nunun dalun mufaradi to ana so a mai sai jam'in da ya haura biyu sai aka ƙara alif hinda sai aka ce ton an fahimci wannan ko? to wannan shine ta'arifi wanda yake yawo amma malamai 'yan ta haƙiƙi su sun ce wannan ta'arifi fihe nazarun akwai abubuwan da ambace su babu buƙatar ambace su kuma ƙa'idar ta'arifi labudda an ya kuna jami'an mani'an in za ka yi ta'arifin abu to duk abin da ke da alaƙa da abin nan son aka yi ka shigo da shi cikin ta'arifin sannan duk abin da kuma bai da alaƙa da abin nan ka ware shi gefe wannan shi ne shi ake nufi da ta'arifi in an ce an rif kaza to abin da ake nufi kenan to saɓanin shi wannan ta'arifi da aka yi an fahimci wannan ko saboda haka a ta'arifu sahih as-salim shine suka ce kawai ma jumi'a bita'in wa alifin shikenan ma jumi'a bita'in wa alifin ba sai an kawo mu'annas ko salim ko za'id duk wannan babu bukata a kansu to wannan shine ta'arifi wanda yake tsara mani'an tsara jami'an wa mani'an an fahimci wannan ko? ya zamo ya game duk abin da ake bukata sannan duk abin da kuma bai shigo kuma ba a sa shi ba a yayin muka ɗauki tarifin farko shine kullusmin dalla ala aksar minisna taini ma'a salamati mafuradihi wa ziyadati ta'in wa alifin fi akhirihi za mu ga cewa akwai abubuwa da babu bukata a kansu sai mu fara da abin da ya shafi ta'anisi ba dole sai suna mu'annas ake masa jam irin wannan jam'i ba ba dole sai irin su hindu ba ko muzakkar ana iya masa ana iya masa irin wannan jam'i to kaga in har ana yi to me fa'ida kawo shi sannan cewa ma a salamati mufaradihi ba kowane suna ne in za a yi mai irin wannan jam'i za a samu furadinsa ya kubuta ba akwai wanda mafuradinsa dole sai ya canza akwai su a larabci kuma to kaga ta'arifi ya samu matsala ya samu ya samu matsala sannan da suka ƙara cewa a ƙara ta'un da alifun suka ce saboda a yi takhallusi a kuɓuta daga wasu jumu'u suna da irin wannan siga amma kuma ba sa wannan layi irin su abiyatu irin su auƙatu irin su aƙawatu an gane irin su ƙudatu irin su rumatu duk wannan jumu'u amma ba wannan layi suke ba kuma suna da alif ƙarshe kuma suna da tawo to sai suka ce babu bukatar sai an ce wazi da fi akhirihi ta'un wa alifun da shi sa al-imamu suyuti rahimahullahu ta'ala jalaluddin suyuti a cikin babban littafinsa ham'ul hawami'i fi sharhi jam'il jawami mujalladi takwas ne ya rubuta littafi ya sa mai na nahau ya sa mai suna jam'ul jawami to littafi yana da wahala karatu sai ya sake dawowa kwamfilayin ya yawa a wannan lokaci sai zo ya mai sharhi hamul hawami mujalladi takwas ne dubu arba'in ake sai da shi to a ciki ya yi wannan istidrakin ya ce duk wa'ancan abubuwa babu bukatar kawo su babu bukatar kawo su yauwa kawai misali cewa a babu bukatar sai an kawo almu'annas saboda akwai wasu kalmomi in muna sun mu yi irin wannan jam'in da su za mu yi kamar tasarrufun za ka iya tasarrufatun wajibun za ka iya wajibatun bayanun za ka iya bayanatun kaga dukkanin su muzakkarai ne tasarruf wajibun kaga haza tasarrufun za ka ce ba za ka ce hazihi ba haza bayanun linnas ba za ka ce hazihi bayanun ba haza wajibun to shi yasa wannan ta'arifi yana da matsala eh amma wannan karatun manya ne ba na 'yan jami'a na ba ba kowa zai gane wannan ba ya ce haka babu buƙatar sai an ce assalim shi ma domin Na'am, wasu lokuta za a samu mafuradinsa ya zamo salima, inda irasi jam'i, kamar muslimatun, to kaga kawai za ka ƙara alif ne, da ta'u sai ka ce muslimatun, mu'minatun, mu'minatun, to a wannan hali duka salima mufaraduhu, inda irasi jam'i. Kama akwai wasu sunaye, sai su ba haka ba ne. kamar raka'atun in za ka yi jam'i sai ka ce raka'atun raka'atun mufuradi raka'atun shakali ya bambanta an gane gurfatun gorafatun an gane arfatun arafatun to kaga nan tagayyara mufraduhu inda iradati jam'i to shi ya nuni cewa wancan tarifi da an ga saba da shi fihe nazaru fihe nazaru sannan cewa a ƙara alif da ta'um suka ce babu bukata saboda su waɗancan sunaye na jimu'u da kunka kawo ai alif ɗinsu za ka gaba irin wannan babi take ba ta asali ce kamar ƙudatu jam'u ƙabin an gane jam'i ne na ƙabin to da aka zo za a yi masa jam'i sai aka ce ƙudatun to asalin alif ɗin nan ta kamin ta'un ai asaliya ce asluha ya'un asalinsa ƙudayatun to akwai ƙa'ida sarfiya idan ta harraka harfi illatin wan fataha ma qablaha qulibat alifan ko ba ku ganiya to qubayatu kaga ya'un ta zama da wasali sannan kaminta kuma akwai dadun yana da haraka to ya'un kuma min hurufi illatin to sai aka kalbinta aka juya ta sai aka cire ta aka mai da ita alif sai ka ce ƙobo hakanan romatun jam'uramin shi ma asalinsa romayatun romayatun a gani ta harraka tiliya wan fataha ma qablaha faqulibat alifa sai ka ce romatun to ka gana alif asaliya ce alif saliya ce sannan abiyat shi kuma dawo gare shi shi kuma mufaradinsa baitun kaga wattawa asaliya laysat za'ida al'aqawatu mufradinsa waqatun wattawa asaliya laysat za'ida to haka al'aqawatu jam'u qutin an gane to su waɗannan duk suna layin jimu'u taksir saboda haka ƙudatun jam'u taksiri ne za ka ce hazihi ƙudatun ja'at ƙudatun ra'aitu ƙudatan hazihi abiyatun ƙara'atul abiyata aka ce abiyati wai ka ɗauka wai ko jam'i ne na mata la jam'u taksiri ne an gane wannan? to saboda haka ka ɗauka duk abin da ka gani cikin littafi lahiya lau yake eh malamai ma ne musu istidraki eh illa dai in matakin farko kake to sai ka rike abin da ya shahara daga baya in ka yi ƙarfi sai ka koma ga sahihi eh amma kar ka ɗauka da kaga abu ga littafi shikenan eh la in ka haɗu da malami mai ta haƙiƙi yana ya ce mato ai wannan magana ta alhariri ba daidai ba ce to in ku koma wannan littafi da za ku gani haka ibn malik shi dai mai alfiya yana da littafi sharhu tashil babban littafi ne shi ma zai kai mujalladi tara shi ma duk ya yi wa'annan bayanan da kuma sharhinsa da ya yi na alkafiyatu shafiya ya baiti dubu hudu ne na nahawu wanda ciki ya ciro alfiya ya dan zakulu baiti dubu ya rubuta alfiya to ita mai waccan baiti dubu hudu din ya yi bayani haka a shehu abdullahi gwandu littafinsa albaharul muhit shi ma duk ya yi wa'annan bayanan duka ya kawo to akwai ta'arifata da dama a nahawu kawai dai ba ma bayani ne saboda ƙawahu ba su gama eh gahuwa a nahawa eh to shi yasa wani abun muna ganin lokacinsa bai ba kawai sai ya aje shi gefe da wannan abin da ya shafi ta'arifi kenan saboda haka da an tambaye ka me ta'arifin suna na jam'i na mata kawai ka ce ma jami'a an gani bi alifin wata shi kenan wannan tarifi duk duniya ba mai iya kwankwasa shi bai da mashiga ya zamo jami'an ya zamo mani'an to shi yasa ilimi yana da faɗi wani yana magana kawai sai dai ka kalle shi shi abin da ya ɗauka da ya ga abu rubuce shi kenan alal aini war ras ba haka ba sai an yi ta haƙiƙi to sai fuskar lirabi wannan duk sashen ta'arifi ne sai ce farfa'ahu to hukuncinsa a ɓangaren lirabi kai masa raf'a bidhammi da ya masa dhamma ya zo mahallin raf'in kenan ko ka raf'i hamida kamar irin raf'ar da kake wa mafradin hamidatun ma'ana ta fuskar arraf'u to bai da bambanci da suna mufuradi mu'annas duk lirabin su guda mun san cewa suna mufuradi ko fi mahalli raf'in yurfa'u bid damma to haka shi ma wai da zaka ce misali ja'at hamidatun hmm? eh haka zaka ce ja'at hamidatun bin raf'i sai ka ce ja'a ko ja'at ja'at hamidatun ja'at hamidatun to kowannen su anan kaga fi mahalli raf'in ja'a fi'lun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi wat-ta'u alamatu at-ta'nif la mabniyun ala sukun la mahalla laha min al-i'rabi hamidatun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun in kuma hamidatun kace to hamidatun sai ya zamo fa'ilun marfu'un shima wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahira ala akhirih ko yauwa wanda mun ka saba sai mu ce li'annahu jam'ul mu'annas as-salim in kuma za ka yi ta haƙiƙi ka ce li'annahu jumi'a bi ta'in wa alif Eh, li'annahu jumi'a bi ta'in wa alif to ɓangaren nasba wa nasbuhu wa jarruhu bil kasri amma da ya masa nasba da ya masa jarra to duka wannan kasara ake masa sai ce na hau misali kafaitu na kiyaye sharri cuta ta almusulmati ga musulmai mata daga ti din nan sai aka ce ti ko kafaitul muslimati kaga kafai sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damiril fa'il wa damirul fa'il barizun muttasilun مبني على الضم في محل رفع فاعل المسلمات كو مفعول به أول مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم كو لأنه جمع بألف وتاء أها شري شري مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكثرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أها to wannan haza huwa kaga ba ka da matsala to amma akwai wasu malamai sun halatta yi mai fata ko nasaba in ya zo mahallin nasaba sau da haka aurensu za ka iya cewa kafaitul muslimata sharri to amma dai an rinjaye magana su jumhuru na malaman nahau sun haɗu kan cewa wannan ba haka shi yasa ko alkur'ani bai zo da wannan ba ce innal muslimati ko innal muslimina wal muslimati ko to ka gani innal hasanati yuzhibna sayyiati kaga ba a ce innal hasanata ba ko ba a ce innal muslimina wal muslimata ba to saboda haka shi yasa aka ajiye ƙaulinsu amma dai akwai shi eh saboda haka in ka ji wani ya yi wannan to sai a duba in malami ne to sai a ɗauka ya ya ɗauki wannan mazhaba ce eh in kuma jahili ne to sai a ce ya yi kuskure don karatu ne ma bai gama sanin wannan ballantana ya san cewa ga saɓani tunda ummahatul kutubi ake kawo wannan saɓani eh kamar shi al'imamu suyudi ya yi ishara zuwa gare shi To, a duka abinda malaman nahu suka yi istikara sun ce sunaye guda biyar kawai ake wa irin wannan jam'i. So da haka da mun ga kayi wannan jam'i in muka lalaba mun ga ba su cikin wa'annan sunayen guda biyar, formulolin nan guda biyar sai a ce ka zo da bid'a ka ƙara abin da larabawa ma da adda yaran ba su san shi ba. ƙur'ani bai zo da shi ba sunna ba ta zo da shi ba an gane ko abu na farko suka ce shi ne ana yin irin wannan jam'i da mufaradi wanda yake fihi ta'ut ta'anis sawa'un lil mu'annas ko lil muzakkar duk sunan da an mufaradi ka gan shi da ta'ut ta'anis ƙarshe to ya halatta kai mai irin wannan jam'i aga musulmatun yana da ta'un ko mu'minatun da sauransu to kuma wannan sunan yana nuni akan mu'annas ko muzakkar ne dare babu ruwanka ba da yana da ta'un ta'adisi ba to shi kenan ka bai jami kawai an gane ka musulmatun kaga mu'annas ne amma abin da ya shafi ɗalhatu ka gani ukashatu to kaga wannan muzakkar ne eh to duk za ka iya irin wannan jam'in da shi- da shi ukashatun Eh, jam'u ukasha an gane ka to duk za ka iya wannan ko ɓalhatun ɓalhatun jam'u ɓalha na biyu suka ce a duk wani suna mu'annas wanda ta'anisin nasa ba da alif aka yi shi ba ta'anisi ne na wato alam dai ne na mu'annasi asali laraba sun aza shi don ya yi nuni zuwa ga mace ko yana da ta'un ko bai da ta'un in dai mace ne to za ka yi masa wannan irin zainabu sai ka ce zainabatun hmm? ko su'uda su'udatun duk za ka iya yi to da makamantansu na'am ne sa'adatu yana wancan layin mun gama da shi mu'annas ne na biyu suka ce sifatun limu- lil muzakkari allazi la ya'qilu shi sifa ne ga ainihin suna muzakkari amma mara hankali kamar jabalun ka yi mai jam'i ka ce jibalu to ya halatta sifa ɗin shi in za ka siffanta shi to sifa sai ka mai da ita jami eh kamar kajibalin rasiyat kaga rasiyatin jam'u rasin to amma saboda sifa ne na jibal sai aka ce rasiyat sai aka mai irin wannan jami ayyamin ma'adudatin a gani ayyam jam'u yau a ga muzakkar ne amma la ya yini bai da hankali to da aka mai sai jam'i ana son a kawo masa sifa to sai aka haɗa wannan jam'in sai aka ce ma'adudatin ba ce ma'adudatun ba duk da ya halatta a ce eh, ayyamin ma'adudatun ka jibalin rasiyatu a larabci ya halatta sannan abu na hudu ko kuma suka ce musaggarul muzakkar allazi la yaqilu muzakkar ne mara hankali amma sai aka yi tasgirinsa mun yi tasgiri cikin at-tuhfatul wardiya to shi sunan nan da aka yi tasgiri zaka iya yin irin wannan jam'i da shi eh kamar fulaisun tasgiri ne na falsun sai ka ce fulaisatun ko doraihimun tasgiri ne na darham sai ka ce doraihimatun doraihimatun eh yan darahimai yan darahimai na ƙarshe suka ce ismul jinsi lil mu'annas an gane bil alif suna na jinsi wanda aka aza shi ga mata kuma ta'anisin shi na alif ne irin su buhuma irin su hubula irin su sahara'u irin su salma to duk za ka iya irin wannan jami sahara'u saharawatun Eh? to duk sunan da baya cikin biyar din nan ba a yi mai irin wannan jami in ka yi to ka fita daga ka'idar duniya ta larabci wadda an ka sani yanzu wani yare kake magana da shi daban ba larabci ba to a jalaluddin suyuti duka ya kawo wannan in ka duba almujalladul awwal duk ya kawo waɗanga abubuwa tun daga shafi na saba'in har zuwa na tamanin da wani abu duk ya yi sharhin waɗannan ƙa'idodin To, saboda haka yanzu mun ji tarifin wannan jam'i ko? Mun ji hukuncin la'irabinsa, sannan mun ji formulolin da ake gina shi. In ka tashi irin wannan jam'i to an baka ƙofa, baka da matsala. To sai jam'u taksir, jam'u at-taksir. At-taksir shine at-tagayyuru. yana zuwa ta hanyoyi guda biyu ko dai a canza haruffa ta fuska a shafe wani harafi ko a yi ƙari ko a yi ƙalbi ko a yi ibdali ko a yi iwadi duk wannan ana kiransa a taksir an gane wannan ko? Um, ko kuma hanya ta biyu a canza shakali wasali kila wannan harafin yana sakini a mai da shi mutaharri ko yana marfu'un a mai da shi mansub abin nan maftu a mai da shi madumu ko yana maksur a mai da shi madumum to wannan shi ake kira da at-taksir an gane kamar kishiyoyin wayancan jimu'u ne da suka gabata sai ce to wa kullu dukkanin maku sira abinda aka gayyara shi aka canza shi ko dai aka canza mai wasali aka canza ma harufansa wasali ko aka canza gininsa ma'ana aka taɓa harufansa fil jumu'i a cikin jumu'u tunda jumu'u ɗin suna da yawa eh yawwa ga waɗanda suka gabata a baya ga shi shi karan kansa sai ce kal usdi kal usdi kamar jam'u asadin al'asadu shine zaki to in zaka yi mai jam'i sai ka ce al'usdu bidammil hamza wa iskani sin al'usdu kaka ce al'usudu To, sai mu koma ga mafuradinsa a sa du, kaga hamza maftuha, sinun maftuha, ko? To mu dawo jam'i, os hamza madmuma sinun mm? sakin. To kaga an samu canji tsakanin, to haza huwa takasir. duk jam'in da gani da wannan siga ismuhu jam'u taksir wal abiyat jam'u baitin ko jam'u baitin kaga baitu ko al abi kaga an samu ƙarin hamza ko kaga tun an bara samun canji والربوع جمع ربعين جمع يو asalin arrab'u shine masauki wanda ake riko lokacin ainihin damana can da laraba in damana ta zo in suna halin tafiya su suka samu wani wuri kusa ga ruwa sai su zauna da akwai ruwa akwai ciyawa akwai itace akwai abubuwa na more rayuwa amma sai za ana itilaƙin shi akan gidaje misali arrabu haza raba'i wannan gidana ne ko masauki na ne to shi ma rab'u mufradi jam'i ru kaga can fatha nan kuma damma kaga an samu me an samu canji to sai ce fahawa to wannan fuskar li'irabin sa naziru yato ya yi kama da alfardi suna mufradi amin yi alismul mufarad a baya ko yawwa yurfa'u bid damma ko ko ba haka aka faɗa ba wa yunsabu bil fataha wa yujarru bil kasara to shi ma haka yake ba bambanci ko yadda za ka ce haza asadun haka za ka ce hazihi usdun hazihi usdun haza baitun hazihi abyatun ko yawwa ra'aitu asadan ra'aitu usdan ko banaitu baitan banaitu abiyatan ba bambanci. Marattu bi asadin, marartu bi usdin, aga duk ba bambanci. Eh, to dole irabin saboda fil irabi a cikin lirabi fas ma aka saurari makali wannan zance na ma'ana saurare na fahimta kuma na aiki da shi ko saboda in ka saurara to ba za ka samu matsala ba sai ce wata bi kuma ka bi sawabi abin da na kawo na daidai ka bi shi in ka samu kuskure to ban ce ka bi ba to haka malaman Allah suke su ba su cewa a bi su ido rufe a za su ce maka ka bi su inda sun kai daidai inda suka yi ba daidai ba to ka nema musu gafara Allah amma in ka ga mutum shi ya ce a'a ka dai rufe ido duk abin da ka ga yayi ka a tambaya kawai dai abi to wannan ba malamin Allah ba ne to akwai abubuwa da yawa wasu babuka da suke da alaƙa da shi wannan babi to amma kuma ba nan ne mahallinsu ba galiban malaman sarfu suke kawo su to za mu bar su sai mun je can sai a ƙara bayani eh su malaman nahawu sun ɗauki abin da suke iya ɗauka dangane da shi jam'u taksir su kuma malaman sarfu su ma suka ɗauki nasu yana da auzanu Mm? yawwa kamar can mun faɗi wuraren da ake ciro wancan jam'i ko to shi ma wannan jam'i yana da auzan akwai sama'iyya akwai ƙiyasiyya akwai waɗanda aka ji larabawa sun faɗa su ake kira sama'iyya akwai kuma waɗanda ana iya ƙiyasin su a bisa ƙa'ida ta nahawa wadda malamai suka aza sai a gina shi ko da babu shi a cikin littattafai to suna nan malamai na kawo su a cikin littattafansu to wannan wasu darussa ne na daban ba ma darasi ba in an ce za a yi bayanin wa'annan abuzan ɗin sannan yana da aka samu akwai jam'ul kasara akwai jam'u ƙillatin shi wannan jam'i jam'u taksiri ɗin akwai wanda zai zo ya yi nuni akan ƙilla jam'u ƙilla shi ne yana farawa daga uku zuwa goma shi ne al'asulu a kan jam'u ƙillatin shi kuma jam'ul kasara yakan haura wani lokaci daga goma ɗin har zuwa adadi ba iyaka wani lokacin kuma yana farawa daga uku kaga shi ma ba abin nan ba to su ma akwai sama'iya akwai ƙiyasiya kaga saboda haka ka ɗauka babin ya ƙare a su dai masu nahawu sun ɗauki abin da suke iya ɗauka to in mun shiga ma ko da alfiya ce ma duk za a yi bayani a kansu shi ibnu malik ya yi bayani a kansu tunda ya rubuta alfiya saboda nahawun da sarfu eh an gane ko ya sa mata suna al-khulasatu fi nahawi wa sarf sunan littafin kenan amma ya shahara da alfiya taƙaitaccen bayani akan nahau da sarfu so to in kaje alkafiya ai za ka ce ma alfiya ba komai ba ce don can yake baje kolin abubuwa ya kawo ara'u da saɓani da kasan malaman fuka hau suna saɓani to su ma malaman nahu suna nasu ana ɗan gwaggwabzawa to Allah ya taimaka to suna nan dai akwai jam'u takasir akwai sulasi akwai kuma ruba'i akwai ga sunan dai hassuba'i mai harufa bakwai do ana samu to insha Allah in mun je kutubu ilmi sarfi can sai a yi bayani yanzu dai shi mala ya kawo mana abin da yake iya kawo mana a nahau da sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shikenan ko kowa ya abin nan